وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 26 ga watan 6 shekara ta 1437 hijiriya wanda ya dace da 4 ga watan 4 shekara ta 2016 a lissafin turawa darasi na tara a cikin tafsirin suratu a yusuf alaihi salatu wassalam yau za mu tashi aya ta hamsin da shida a wannan tafsirin ke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka masallacin sheikh ja'far mahmud adam da ke sabuwar gandu a cikin birnin kano nigeria idan za ku iya tunawa a satin da ya gabata mun tsaya ne daidai kan gabar da allah maɗaukin sarki yake faɗa cewa an fito da yusuf daga cikin kurkuku kuma ya zo ya fasarar mafarki kuma daga ƙarshe sai yake faɗa wa wannan sarki ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim yace ka sanya ni a taskokin dukiya na wannan ƙasa wato dan ni mai kiyayewa ne kuma musani ne to shine sai Allah madaukin sarki ya dada faɗa dangane da wannan wato dama da Allah ya bawa Yusuf a wannan ƙasa a wannan gari da aka ɗaure shi a wannan gari da ya kurkuku sai kuma gashi Allah ya mai da shi ya mallaka masa kasar sai Allah ya ce mai kuma a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين الله يجي كمر حكني مكنا ليوسف في الأرض مكمل كاوى يوسف واتو ونن كسا تمصر da ake tattaunawa a kanta makanna lahu ana nufin mallaknahu muka mallaka masa ya tabawwa'u minha wato yana tasarrufi a cikin wannan ƙasa haisu ya sha'u ya sauka inda ya ga dama ya yi mu'amala inda ya ga dama da kuma yana kurkuku amma yanzu ya zama shi ke juya ƙasar haisu ya sha'u ya sna'u fi ma ya sha'u kenan zai aikata abin da ya ga dama a cikin wannan ƙasa din nusibu bi rahmatina man nasha Allah ya ce muna sadar da ko muna bayar da rahamar mu ga wanda muka ga dama rahmatina anan ana nufin ni'matina muna bayar da ni'imar mu ga wanda muka ga dama wala nudi'u ajral muhsinin ba ma tozartar da ladan wato masu kyautatawa al muhsinina ana nufin as-sabirina wato masu yin hakuri masu yin juriya masu kau da kai annabi yusuf bai gushe ba alaihi salatu wassalam yana ta kiran wannan sarki zuwa ga musulunci bayan an bashi mulki a ƙasa kuma sai kama da'awa ya gama da'awar gidan kurkuku kuma ya dawo yana yin da'awa ga shi sarkin da ya bashi wannan mulki yana ta tausasa masa yana ta yin haƙuri da shi imam al-bazawi ya ce wa ya talattafu lahu hatta aslama al-maliku wa kasirun minan nas ya ce ya ta tausasa masa ya ta haƙuri da shi har sai da sarkin na ya musulunta da yawa kuma daga cikin mutane su ma suka musulunta wannan yana nuna cewa yayin da mutum ya zo yana da ajanda yana da manufa sai Allah ya bashi wani mulki ko wata sarauta ko ya samu wani matsayi a wani wuri to yana ana da buƙatar ya bi a hankali ya yi sannu sannu wato dan ya samu cin nasara akan abin da ya sa a gaba Allah ya ce ba ma tozartar da aikin lada na masu kyautatawa kuma masu yin haƙuri Allah ya sanya mu cikin haƙuri sai ya ce kuma me wala ajrul akhirati khayrun lil ladina amanu wa kanu yattaqun lalle ladan lahira shi yafi alkhairi wala ajrul akhirati ay thawabul akhirati lada na lahira shi yafi ga waɗanda suka yi amani a suka yi imani wa kanu yattaquna kuma suka kasance masu takawa ne masu tsoron Allah ne tabaraka wa ta'ala ashe duk abin da mutum zai inda zai samu ladan lahira to yafi burgewa duk abin da zaka samu inda ba na lahira bane wallahi asara ne shi yasa Allah ya rantsuwa ya ce wala ajrul akhirati lalle wallahi lada na lahira shi yafi alheri ga wanda suka yi imani kuma suka zamanto masu ainihin takawa malamai suke cewa yayin da annabi yusuf alaihi salatu wassalam aka mallaka masa wannan gari ya zamanto yana da iko akan abincin garin gabaki daya ya ta sarrafa yanayin abincin garin gaba daya ya gina benaye da gidaje na taimakon mutane ya haɗa kayayyakin abinci na waɗannan shekaru da ya ba su labari cewa za su yi shekara bakwai suna cikin ni'ima kuma za a yi shekara bakwai ana zaman fari sannan ya ta ciyar da mutane a lokacin da ake lokacin fari din mutane suka ji daɗin mulkinsa saboda wannan dama da Allah madaukin sarki ya bashi to sai mai kuma ya ce وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ana cikin wannan yanayi ba ya zama mai mulki ba ya zama mai sarauta ba aka ce ga yusuf na yanzu yana zama kan gadon mulki ana ɗaura masa hula irin ta sarakuna da irin crown din nan hular sarki ya zauna sosai allahu akbar daga gidan kurkuku gashi kuma su ne yanzu su za su ɗaure wanda suka ga dama yana nan yana cikin buga mulki yusuf alaihi salatu wassalam sai ga yan uwansa din nan za ku tuna su ko jan yan uwansa mutane goma ikhwatu yusuf sai ga su sun zo fa dakhalu alaihi sun manta ka gani sun manta ba su taɓa tsammanin yusuf bane ba sai ga su sun zo neman abinci zuwa ga wannan sarki fa dakhalu alaihi suka shiga kan wato ainihin wato suka shiga wajen shi yusuf din alaihi salatu wassalam fa arafahum suna shiga yusuf ya gane su yace a aiko waɗannan dangina ne yan uwana ne aiko waɗannan su suka jefa ni a rijiya ai waɗannan su suka sai da ni ai waɗannan su suka yi min kaza kawai fa arafahum Abdullahi dan Abbas yace arafahum bi awwali ma nazara ilaihim yana kallon su ya gane su yana cikin rigal mulki mala su ya gane su wa hum lahu munkiruna su kuma ba su gane shi ba lam ya arifuhu ya fahimce su ya gane su suwaye su kuma ba su gane dan uwansu bane ba Abdullahi da Abbas yace tsakanin jefa shi rijiyar nan da suka yi da zaman kurkuku da yi da wannan wahalhalu da ya sha da wannan zuwan su na wannan rana shekara arba'in so sun gama ɗauka ma ya gama halaka ko wani abu makamancin wannan ke sa ma ba su gane shi ba wasu malamai suka ce saboda ta zayyana bi zini bi zayyi fir'auna misr me yasa ba su gane shi ba ta zayyana bi zayyi fir'auna misr saboda yayi kwalliya yayi ado da irin adam wato fir'auna misra in an ce fir'auna din sunan mai mulkin ƙasa ne an gane ko yawa irin kayan sarki ya saka shi ma saboda ya zama basarake ina fata ana fahimta wasu suka ce a abin da yasa basu gane shi ba saboda sun gan shi yana dol akan gadon mulki yana can sama sai dai yana fada fadawa suna amsawa kuma ga hular sarki a kansa wasu malan suka ce eh gaskiya ba za su gane shi ba saboda ba su taba tsammanin zai zama sarki ba yawwa ba su taba tsammanin Allah zai bashi wato wannan matsayi ba to yanzu ga su sun shigo suna shigowa sai suka yi masa magana da yaren ibraniyanci yaren su sai ya ce da su kamar da malamai suke faɗa ƙur'ani bai kawo wannan tafsir ɗin ba malaman tafsiri dai suna kawa suna shiga sai ya ce da su ku bani labari ku suwaye ku yi bayanin kanku kamar a ce da kai identify yourself yi bayanin kai waye ku yi bayanin ku suwaye daga ina kuke yaya sha'anin ku me ya kawo ku nan sai ya ce musu to ban yadda da ku ba idan ka ce mutum baka yadda da shi ba sai ya fi sakin jiki ya maka bayanin shi waye dan ya daɗa samun yaƙini waɗannan dai mutane dai su ɗin ya ce to sai kun gaya muku su waye kuma ban yadda da ku ba suka ce qaumun min ardi shami ru'a mu mutane ne da muka zo daga ƙasar sham kuma mu makiyaya ne mu ba kowa bane talauci da yunwa da rashin abinci ya shafe mu ko ya same mu a garin mu shine muka zo yin awo wannan gari babban abin da ya kawo mu muna mun zo yin awo ne nan gari sai shi Yusuf yake ce da su watakila kun zo ne ku ga al'aurar gari na ko ku yan leƙen asiri ne ko suka ce la wallah wallahi mu ba yan leƙen asiri bane ya kai ranka ya dade wa ma nahnu bi jawasis mu dai nahnu ba wato ikhwatun banu abin wahid mu yan uwa ne baban mu ma daya wani tsoho ne mutum ne mai gaskiya ana ce da shi yaquba kuma nabi annabi ne cikin annabawan Allah sai Yusuf ya ce da su kai ku nawa ne a gidanku suka ce mu guda goma sha biyu ne mu sha biyu ne ɗaya daga cikinmu ya tafi daji ya je daji yana zagaye-zagensa ya je ya halaka a can kuma wannan ɗayan shi ne babanmu ya fi so dama sai ce to yanzu kuno ne anan sai suka ce mu goma ne sai ce to ina ɗayan a tun da kun ce ku sha biyu ne ina ɗayan eh dan uwan Yusuf din kenan Binyamin ina ɗayan suka ce ai inda abina mun bashi a wajen babanmu saboda dan uwansa ne wanda ya tafi dajin nan ya halaka to dan uwansa ne to babanmu yana ɗauke kewa da shi shi baya bari ya tafi daji dan shi ma kare ya halaka fa abuna ya ce sallabi sai Yusuf ya ce to waye zai gaya mun waye zai tabbatar min da wannan abin da kuke faɗa gaskiya ne ba ƙarya kuke yi ba suka ce ya kai wannan sarki ranka ya daɗe mu a nan garin ba wanda ya san mu mu baƙi ne mu ba 'yan nan garin ba ne ba wanda ya san mu wa zai iya mana shaida ana sai yusuf ya ce da su to shikenan ku zo mun da wannan dan uwan naku da kuke uba ɗaya da shi ba uwa ɗaya ba wanda kuka ce dan uwansa ya halaka ku zo mun da shi ku kawo shi in kuna son in ba ku awon abinci da kuka zo ni kuma anan gani ina da zan ina jiran suka ce a'a babanmu zai bakin cikin rabuwa da shi ba zai yadda ya rabu da shi ba to amma dai za mu lallaɓi babanmu za mu je mu lallaɓi mahaifinmu ko zai yadda za su tafi sai ce a'a ai ba za ku tafi gaba ɗaya ba ku ajiye mun ɗaya a cikin ku ya zama kamar jingina wannan shine zai tabbatar mun za ku dawo in kuka gudu fa ku ajiye mun ɗaya ya zama jingina har sai kun zo mun da ɗan uwan nan naku to wa za a dauka wannan ya ce a bar shi wannan ya ce wannan za a bari wannan ya ce ana ta jayayya sai aka yi ƙura a tsakaninsu sai ƙura ta faɗa kan shamun a cikinsu daman shi shamun din shi ne ke da sassaukar ra'ayi akan yusuf kamar yadda malaman tafsiri ke faɗa suka kyale shi a wajen yusuf to shine allah madaukin sarki ya ce me ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين sai musu karamci irin na sarakuna da ya ce sabu sai ce ku tsaya a shirya muku laftu laftu laftu na dabbobin ku awon da kuka zo za ku yi kowa aka loda masa raƙuminsa suna da raƙuma goma sha ɗaya ne a lokacin aka yi wa kowa lodi aka ce to falamma jahazahum bi jahazihim walamma yayin da ya shirya su ya hada musu laftin kayan abinci akan raƙumansu qala tuni bi akhillakum min abikum sai yace da su to ku zo mun da dan uwanku wanda kuke wato baba ɗaya din nan da shi amma uwanku ba ɗaya ba shine binyamin lalle kun gana zuba muku ko ala tarawna anni ufil khaila ba ga cewa ba ni ina cika ma'auni ba gani ba ku duba yadda na muku aka ce kowanne raƙumi sai da ya lota sai da ya lafta masa kaya iya adadin yawansu awan mutum ɗaya sai da ya ɗora shi akan wato su su goma sha ɗaya ko to kowane raƙumi sai da aka masa awan mutum sha ɗaya aka ɗora mai kasan raƙumi yana da ɗiban kaya me kwan a yi musu na mutum ɗaya ɗaya ɗaya kowa a raƙuminsa a to kowa raƙuminsa iya adadin su iya adadin laftun da aka yi musu shine alata rauna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin kuma ina cika ma'auni kuma ni ne mafi mafi alkhairin mai saukar da baki ai kun gana kyautata muku ko saboda malamai suna cewa ya kyautata musu a wajen bakuntarsu ya kyautata musu wannan munzili din malaman tafsiri suna fassara shi in ma dai minan nuzul annuzli kai daga annuzul nuzul ga- gara ta abinci an gane ko yawa gara gara da ake mutum abinci khairul munzilin anan sai mu ce kenan mafi alherin wanda yake ba mutane abinci ko kuma daga manzil manzil addar ma'ana gida na masauki duka yana iya dauka to yanzu ya musu ya zuba musu kaya ya rike daya za su tafi da karfin gwiwa don su sake dawa ko to sai ya ce musu فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون idan ba ku zo mun da shi ba in dai ba ku zo mun da wannan dan uwana ku binyamin ba fala kaila lakum indi to ba ku da wani awo kuma du a wajena ko kun dawo ba zan sake muku awo ba kaga ko wannan awon shine rayuwarsu dan abinci ne kuma nan ne kadai za zo su auna abincin to baran sake ba ku awo ba laisa lakum indi ta'amun akiluhu lakum kenan ba ku da wani abincin da zan auna muku wala taqrabun kar ma ku kusance ni la taqrabu dari wa biladi ba'da zalika kada ku kusanci garina kada ku kusanci gidana bayan haka lalle ku zo mun da dan uwanku to bari mu ji me suka ce قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون qalu sai suka ce sanurawidu anhu abahu ai za mu je mu rallashi babansa za mu je mu nemi babansa nas'aluhu an yursilahu ma'ana za mu roƙe shi ya haɗo shi tare da mu mu taho wa inna lafa'iluna kuma lalle wallahi mu sai mun aikata abin da kake umarta mu ya kai sarki na'am وقال لفتياني جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون sai annabi yusuf ya yi musu wata dabara kuma da yana so ya kama su gaskiya sai musu wata hikima irin ta annabawa malam wa qala li fityanihi yusuf ya ce wa yaransa shine fityanihi matasan yara suke tare da shi ma'aikatansa kenan an gane ko ij'alu bida'atahum fi rihalihim ku sanya musu kudin abincinsu a cikin wato kayan abincin labtun raƙuma ba za su ba da kuɗi a auna musu ba to kuɗin da suka bayar aka yi musu wannan awo ɗin har aka musu isani yusuf ya ce to ku yara na da kuke auna musu idan kun gama auna musu ku faki idansu ku ɗauki kuɗin abincin ku zaɓi ɗaya daga cikinsu ku zume da kuɗin a cikin kayan awon abincin ku lullube ku ɓoye yadda ba su gane ba malamai suka ce daman dirhamai ne suka bayar abdullahi dan abbas ce takalma ne suka kawo da kuma fata a lokacin irin canji ne ku bayar da fata ku bayar da takalma a baku abinci babu kudi a lokacin wasu suka ce gari ne suka kawo wani irin gari to amma zancen farko dai da ya ce dirhami ne dirahimai ne kudi ne shi ya fi ku sa musu fili halihim a cikin wato laftu laftunsu mazuban inda ake zuba kayan au au iyatin kenan jam'i ne na rahal la'allahum ya'rifunaha idan qalabu la'alla su za su iya ganewa su gane wannan kudi nasu idan qalabu idan suka koma zuwa ila abihim wajen babansu la'allahum yarji'un wannan zai sa su sake dawowa kuma du bayan an rike ɗaya bayan kuma an an ba su abinci an kyautata musu an ɗauki kuma kudin abincin an mayar musu malamai sun yi sabani me yasa wace hikima ta sa Yusuf alaihi salatu wassalam ya musu wannan abu na farko suka ce Yusuf ya yi niyyar ya nuna musu karamcinsa ne ya nuna musu su ga abin da suka yi masa a lokacin yana yaro shi kuma da ya girma ga abin da ya musu na sakayya daga nan malamai suka ce ashe wannan yana nuna cewa idan Allah ya jarabe ka ka tashi a gidanku yayyanka sun azabtar da kai yayyanka sun maka bala'i sun maka masifa sun maka shari sun maka duk abin da za su iya yi maka sai da ka girma Allah ya sa ka samu ɗaukaka ka ka girma Allah ya sa ka samu matsayi to kai din kada kai musu sakayya da mummuna a'a ka faranta musu watakila ka zama gwamna watakila ka zama shugaban kasa watakila ka zama kaza watakila ka zama kaza kar ka yi musu sakayya da mugunta wani ya yi ta kokarin dankwafe ka a wajen aiki baya so ya ga ka ci gaba sai Allah ya sa ka zama babban darakta shi kuma ya zama masinja ko shi zama zama karamin ma'aikaci shine zai rinka kawo maka fayil kana sa hannu to matsayin da ka samu kada ya sa kai amfani da wannan kai kuma na wajen cutar da shi ko azabtar da shi kada kai haka ban sani ko ana fahimta idan an maka rashin mutunci a farko kai kuma in ka samu din ka kyautata kyautatawa tana da kyau karamci ne to wannan shine dalilin da yasa Yusuf alaihi salatu wasalam ya ainihin wato yi musu wannan kuma wannan shine zai sa su sake dawa ko ba haka bane ba tunda sun ga yana da karamci ai sa dawo wasu kuma suka ce me yasa Yusuf ya haka wai tunani yayi yace gaskiya bai kamata ba yanzu a ce mahaifinsa a matsayinsa na annabi yaqub ga irin kaunar da ya nuna masa bai mutu ba har yanzu shi kuma Allah ya bashi nisan kwana har ya zama wani sarki wanda a wajensa ake karban abinci kuma babansa shi ya bada wannan kuɗi na kuɗin awa suka ce she ya ga a ransa cewa wato bai dace ba bai kamata ba ya karbi kudin abincin mahaifinsa alhalin yana raye kuma tunda yana nan yana aiki ya kamata ya taimaka musu koda daga aljihunsu kuma tare da yan uwan suna cikin bukata shi yasa ya mayar musu ba tare da ma sun sani ba wannan dan ainihin wato karamci ne wasu malaman suka ce ya ji tsoron cewa watakila yanzu da ya ce su dawo magana ta uku kenan ba ya ce su je su dawo ba to da ya ce su dawo dinnan yana jin tsoron watakila babansa ba shi da kudin da ma zai sake bayarwa a zo a yi awon sai an ɗebi shekaru an cinye wannan abincin sannan a samu wani wasu malamai suka ce a'a ya yi musu haka ne don su a shari'a su a wannan da al'adar su sun ɗauka cewa duk lokacin da mutum ya je awo ko ya sai wani abu ya ga an dawo mai da kuɗi to wannan lalle akwai kuskure a ciki to kuma tunda akwai kuskure tunda sun ga an manta kuɗi ba ɗauka ba wannan ma zai sa dole su dawo da kuɗin Allah sa ana ganewa su ba yanda za a yi aje a da mutum ka je kai sayayya kuma ka ga an dawo da kuɗi ka riƙe a'a mayarwa suke yanzu ba irin ni da kai bane in mutum zai je kasuwa ya sayayya wataƙila kuskure ya sa mai shagon bai karɓi kuɗin shi ba a shagon ma yana tsima in ya bashi ma canji ma wani ma zaka gama bai bada kuɗi ba sai a ɗauki canji a bashi akwai yan kasuwa da suke shiga rudu sai ka zo mutum bai baka kuɗi ba ma sai ka kokarin bashi canji mara tsoron Allah sai ce ba ni ba ni ba ni ya karbe ya gaba da shi saboda tsabar rashin tsoron Allah to amma mu kun ga halin mu da nasu ba ɗaya bane to wannan dai sune dalilan da ya sa ya musu haka to bari mu ji me ya faru yanzu ga sunan sun hau abun hawa sun tafi ko ko ba ka bane to bari mu je ya akai فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون ga sunan sun dawo wajen babansu falamma raja'u ila abihim yayin da suka dawo wajen babansu shine yaquba alaihi salatu wassalam qalu ya abana sai suka ce ya babanmu kai mun dawo daga wajen wani mutum mafi alheri anzalana wa akramana karamatan ya sauke mu ya girmama mu irin girmama wanda wato law kana rajulan min auladi yaquba ma akramna karamatahu da ma a ce dan gidan yaquba ne ma ba zai iya mana wannan karamcin ba mana ya mana karamcin da ko danka ne shi ba zai mana wannan karamcin ba mana ya mana karamcin da ya fi na danka ba kuma ba sani ba dan yaquba din ne kuma annabi yaqubu ya ce da shi to nan gaba duk ranar da ku sake komawa ku ku gaya wannan sarki na misra ku ce ina gaishe shi an gane ko ka san annabawa wato Allah yana ba su wani ilhami malam na daban yace idan ku bice musu komai ba yace idan kun je dare da ku koma faqra'uhu minni salama ku ce ina masa sallama ina gaishe shi kuma ku gaya masa cewa babanku yana masa addu'a dangane da kyautayi da mutunci da ya mana yana gaya musu wannan yana ganin sun sauke kaya sai ya buɗe baki ya ce ina ɗana ina shamun ai ku kaza ne kuka tafi ina ɗayan ba ku goma bane yana kuku tara Allahu akbar wato dattijo ne da Allah ya bashi ‘ya'ya maza matasa kamar kansu guda haka ya zuba su su goma ne ce ku tafi ku je ku yi mana awo ‘ya'ya masu biyayya masu bin ubansu malam goma sun tafi da suka dawo gaba ɗayansu da raƙumansu da komai bayan an sauke su sai ya ga su tara ne sai ce ina shamun suka ce ai wannan sarki na misra shi ya rike shi a matsayin jingina cewa wai dan mu je mu dawo da wuri suka ba shi kissar duk abin da ya faru tsakaninsu da wannan sarki sai shi yaƙubu alaihi salatu wasalam ya ce ya yaƙubu ba shi labari me ya faru me yasa kuka gaya masa suka ce ai ya tsananta mana ya ce sai mun gaya masa gaskiya kuma ya ce mana mu yan leƙen asiri ne in ba mu gaya mai gaskiya ba saboda mun zo mun masa magana da yaren ibraniyanci dole muka yi masa bayani kalu ya abana sai suka ce ya kai babanmu muli aminal kailu ai an hana mu ma sake yin awo na gaba in dai baka hada mu da dan uwanmu Binyamin ya dada raka mu ba abun mamaki da tilan yana zargin ba a dawo masa da wancan ba kuma yanzu ana cewa za a dada daukan wani a tafi da shi bayan ya gaya musu wannan magana suka ce to mu ne aminal kai an hana mu babu magana awo ba za a sake kara mana awo ba fa arsil ma'ana akhana naktal ka hada mu ka aika mu tare da dan uwanmu Binyamin naktal mu je mu yo awo shine naktal a kirar hamza wal kisa'i yaktal yaje yayi au shi ma wa kan kansa kenan sauran kuma suka ce naktal mu je mu yi awon abinci wa inna lahu lahafizun kuma lalle muna shaida maka mu dinnan masu tsare shi ne an ba ku wancan yusuf ya halaka kun ce akal huzibu kun zo kun daɗa tafiya awo kun je kun ɗauki shamun shi ma an bayar da shi ƙura'a ma kuka aka jefa shi yanzu kuma wannan ɗan sauran shi ma binyamin daɗa sakinsa me uban ya ce mala قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين fadilan jan annabawa kenan ya mayar musu amsa wato daidai da su qala hal amanukum alaihi yanzu yaya zan sake amince muku a kansa bayan abin da kuka yi bayan abin da kuka yi mu akan Yusuf bayan abin da kuka yi mu akan Shamun hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qablu kamar yadda na amince muku akan dan uwansa Yusuf min qabl kafin wannan lokaci shikenan fallahu khairun hafiza lalle Allah shine mafi alherin duk masu yin tsaro ba sun ce wa inna lahu lahafizun ba mu masu tsare shi to ina shaida muku Allah shi yafi alheri shi yafi duk wani mai tsaro tsaro mana na miƙa lamari na ni ga Allah fallahu khairun hifza ko fallahu khairun hafiza ya fi ku alkhairi wa huwa arhamur rahimin kuma shine mafi tausayin masu tausayi idan har kuna gadara za ku ji tausayin ɗana ku tsare shi ba za ku bari ya halaka ba to lalle Allah ya fi ku tausayi to bari mu ji me ya faru sai suka fara bude abinci kuma ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير walamma fatahu mata'ahum yayin da suka bude kayayyakinsu wanda suka ɗauko daga garin masar akan raƙuma niki-niki suna budewa wajadu mata'ahum sai suka samu mata'ahum wajadu bida'atahum suka samu kudin abincin albida'a anan ana nufin kudin abincin samanu ta'ami din suna budewa sai suka samu kudin abincin da suka je suka yi awa ruddat ilaihim an juyo musu da shi qalu ya abana sai suka ce ya babana ya babanmu ma nabghi yau me muke nema wa ayyu shay'in natlubu me muke nema a ai mukan shikenan alhamdulillah saboda sun gaya wa yaƙo cewa wannan sarki yana da kyautatawa yana da mutunci ya musu ihsani kuma suka kwadaitar da shi ya saki dan uwansu Benyamin su tafi da shi suna budewa ma kayan suka ce to gashi sarkin da ya ce a taho da yaron ga irin kyautatawar ga kayan abinci ga kudin abincin ma ya ma dawo mana shi to me muke nema ka saki yaro mu tafi da shi kawai kaga hikimar da annabi yusuf ya yi ta yi aiki ko wato wani abu ne ake bugawa tsakanin annabi da annabi shi wancan ya bugo wannan ma shi ma ya buga tasa dabara kar ku manta kafin su dawo sai da yusuf ya daddaure su da dabaru da hikimomi yanda duk yanda aka yin Allah ya sa da sai sun dawo to hadhihi bida'atuna ruddat ilaina ga kayan kudin abincin mu an dawo mana da shi ai wannan shine hakikanin kyautatawa ya cika mana mudu ya dawo mana da kudin abincin duk wannan dan ya faranta maka ne wa namiru ahlana yace suka ce zamu sewa wato abinci wa yan uwanmu kalmar namiru ana nufin nashari lahum mutama wa nahmiluhu ilayhim ga kudi ya dawo mana dan mu je mu daga sake au mu sayi abinci mu kawo yan uwanmu daga almairu maira mara yamiru maira daukan abinci daga wani gari zuwa wani gari shine almairu a larabci hamlu ta'ami min baladin ila baladin akhar an gane ko shine mu je mu dauko abinci mu kawo yan uwanmu shi yasa suke cewa imtara yamtaru imtiyara wa nahfazu akhana kuma za mu tsare dan uwanmu Binyamin mu tafi mu je mu yi awo mu ɗebo abinci mu kawo yan uwanmu na gida da iyalanmu sannan kuma mu tsare dan uwanmu ba abin da zai same shi wa nasdadu kaila ba'ir kuma za mu daɗa ƙara wato awon wani raƙumin daban tunda shi ma wannan Binyamin din an tafi da shi ai shi ma da raƙuminsa zai tafi da kayan awo ko ba gane ba to shine wa nasdadu kaila ba'ir za mu daɗa ɗaukan wani sabon raƙumin daban kuma kowane mutum ɗaya zai taho da raƙuminsa binyamin da raƙuminsa zai dawo shamun ma da raƙuminsa mu ma da namu raƙuma zalika kailun yasi lalle wannan ai awo ne wanda yake mai sauƙi ma'ana wannan wanda muka ɗauka ai kaɗan ne wannan wanda muka kawo maka baba kaɗan ne wanda za mu koma nan gaba mu je mu ɗebo shi ne ma mai yawa shine zalika kailun yasir ko kuma ka ce zalika kailun yasir za mu daɗa ƙara wani raƙumin ai wannan ƙarin da za mu yi ma ba mai yawa ba ne shi ma idan mun je wajen sarkin ba zai ga mun yi haɗama mun zo da ƙarin raƙuma masu yawa zalika yawa ba zalika kailun yasir ai wannan awo ne wato mai sauƙi ba wani mai nauyi ba lamu na tafihi wala mashakka babu wahala babu nauyi kuma kai ma ba za mu dora maka wahala ba mu dora maka ka bada kudin raƙuma da yawa ba na mutum ɗaya za ka bada Allahu akbar to anan malamai suke faɗa irin su mujahid yake cewa alba'ir ba'ir ba'ir da aka faɗa a nan gurin ba ba'ir na raƙumi ake nufi ba ana nufin himar ne ana nufin me wato jaki ne hamlu himlu ba'ir hamlu himar kenan himlu himar kamar yadda a lokacin sukan cewa jaki ma suna ce da shi ba'ir an gane ko saboda mai a wannan lokacin mutane ne suna da jakuna da yawa a ƙasarsu akwai jakuna da yawa to jakuna ne ake lafta musu kayan a tafi da su sai dai zance mafi inganci raƙumi ne dai da aka sani ko da za a je sun fassara lalle wasu sun fassara amma dai ba'ir din ba'ir din kamar yadda qur'ani ne ya faɗa to yanzu ba dattijan nan gaba ɗaya an gama ɗaure shi da hujjoji ba shi da wani dalili ƙarar da zai fito kuma shi ma ya gani ga kayan abinci ga kuɗi to bari mu je mu yi faru malam قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل
ai sun yi convincing ɗinsa malam sun ja shi malam da yana ba zai bayar ba ba zai bayar ba zai bayar ba su ma malam suna da hikima ba qala lan ursilahu ma'akum yace yaqub yace da su baran taba sakin sa in aika shi tare da ku ba hatta tu'thuni mawsiqan min Allah har sai in kun bani wato wani alkawari daga Allah mawsiq wato ahadan da misaq sai kun bani wani alkawari daga Allah al'ahadul muwassaqu al-mu'akkadu bil qasami kenan alkawari da aka karfafa shi da rantsuwa sai kun yi rantsuwa wallahi la ta'tunni tunnani bihi lalle wallahi za ku kawo mun shi lalle wannan rantsuwa ce sai wallahi sai kun dawo mun da shi binyamin kun yi alkawari za ku rantse za ku dawo mun da shi illa an yuhata bikum sai dai in kun halaka gaba ɗayanku shine illa an yuhata bikum wallahi kun yi alkawari za ku damun da shi illa an yuhata bikum sai dai in kun halaka gaba ɗayanku in kun halaka gaba ɗayanku gam to kaga ai ba za ku iya damun da shi ba ko kuma ka ce sai dai in an rinjaye ku dukan ku gaba ɗaya ba za ku iya ba kai malamai masu ba da kisa suke cewa su yan wannan wato sun ji zafi kwarai da gaske kuma sun shiga cikin wani kunci baban nasu ya daure su kwarai da gaske har da rantsuwa shikenan suka ce mun yadda to bari mu ji malam wa qala ya bani afwan illa an yuhata bikum ko ban karisa ba falamma atawhum mawsiqahum yayin da suka bashi alkawalin shine mawsiqahum qala sai shi annabi yaqub ya ce Allahu ala ma naqulu wakil to ina shaida muku lalle Allah shine wakili akan abin duk da muke faɗa Allah yana kallo kun yi alkawari suka ce sun yi yace to Allahu ala ma naqulu wakil wannan ita ce kalmar da malamai suke faɗa duk lokacin da ka rutsa wani kake da shakka akan ka bashi wani abu watakila ya baka watakila bai zai baka ba ko kuma an kafa wata doka ana so kowa ya rike amana ya bi wannan doka ana gamawa sai a ce Allahu alama na ƙulu wakil ya jama'a ya jama'a abinda muke faɗa Allah shine wakili akan mu gaba ɗaya kai wannan kalma tana da nauyi duk wanda aka yi zance aka kulla wani abu da shi ka lafka masa ka ɗinka masa wannan kalma ai ka gama da shi ka zuba masa ita kawai ya tafi Allahu ala ma naqulu wakil Allah shine wakili shine shaida a zo nan gaba ka ce zaka canja magana ka ce ba haka aka yi ba mu je akram kallah wa qala ya bani la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون
sai musu dabara irin ta annabawa za su fita haka ya haƙura malam barin gaya muku na ba da ban gaya muku ba kun ga wadannan ƴaƴan Yaqub din wato mutane ne da Allah ya musu wata irin halitta ta daban kyawawan mutane ne masu dirin halitta na fitar hankali ga nutsuwa kuma haka Allah ya hada masu shi annabi ya hada su wato kansu guda duk abin da zai sa su tare suke tafiya su su goma nan ko su su kaza duk inda suka zo wucewa kuma wallahi sai an kalle su ba mutane ne da za su wuce shu kaman awaki sun wuce ba a dube su ba a'a suna wucewa dole a gansu to anan gurin yana so ya tabbatar mana da abin da ake ce da shi al'ainu ta ido kambun baka wani idan ya ga wani abu ya yi mai sha'awa idan ya faɗi wani abu akan wannan abun yana illata abun to shi yasa wani lokacin ake so idan mutum Allah ya masa wata ni'ima ya ɓoye ta kada ya bayyana ta kai tsaye take lokaci guda idan kana da yaro Allah ya masa kyakkyawan halitta to ka daina barinsa yana fitowa waje bayi da riga daga shi sai gajeren wando in yana da halitta mai kyau kar ka yi haka dan wani ya gan shi ko wata ta gan shi shine abin da hausawa suke cewa maita din tsafi ne mu ba mu san da shi ba mun san dai akwai kambun baka ko mota ce mai tsananin kyau ka liƙa mata masha Allahu tabarakallah ƙwarai da gaske saboda maganin miyagu wani wallahi idan ya ganta ko atishawa ya yi a gefenta to ranar da Allah ka rinka zuwa kana ta kaɗe 'ya'yan mutane kenan da ita kana faɗa rami babur ɗinka lefan ɗinka lafiyayye kana wanke shi a ƙofar gida kana barin sa yana kyalkyali wallahi wata wani zai raba ka da kai raba ka da shi babban kambun baka kenan wani kuma idan ya gan shi in ya faɗi wani abu a kai sai ka ji kawai kana tafiya wata rana wani tirela ta yi wa kanka ka tsallake dai kai ka gudu amma an nika mashin ɗin ku rike wata ka'ida duk wani abu mai kyau duk wani abu mai ni'ima ana kokarin a ɓoye shi a sakaya shi sannan a yawan ta faɗin masha Allah tabarakallah kisa kuskure ne yan mata suke saboda Allah ya ba su wata halitta suna bayyana tsiraicinsu ba daidai ba ne a lullube kuɗin nan shine kimar ku shine darajar ku shine ɗaukakar ku to shine za su tafiya sai musu dabara ya gaya musu maganganu na dattawa manya wa ƙala sai ce ya baniya ku ɗauka yanzu ga sunan sun shirya za su tafi hadda benyamin ɗin da raƙumansu ya ce ya ku yayana la ta min babin wahidin kada ku shiga ta ƙofa ɗaya idan kun zo shiga garin masar ba a garin masar suke ba suna sham lokacin idan kun zo za ku shiga masar ka ku shiga ta ƙofa ɗaya rugus gaba ɗaya gan wadkhulu min abwabin mutafarriqa ku shiga ta kofofi daban-daban daban-daban saboda Allah ya ba su kyawun halitta Allah ya ba su tsawo ga ƙarfi wai ayan mutum ɗaya ne ga kama rugus dukkan masu ɗaya sai ce to idan kun zo shiga kar ku shiga gari ɗaya saboda kada a shafe ku da wannan kambun baka da ake faɗa da manzala ce al'ainu haqqun haka imam al-qurtubi ma yazo a cikin tafsirin sa yayi bayanin wannan bayanin nan da nayi a cikin shi akwai cikin tafsirin imam al-qurtubi magana kambun baka akwai ta yace kar ku shiga ta kofa daya ya zo a cikin wani asar ko da hadisi na da'if na jabir dan abdullahi cewa wannan kambun bakan yace al-ain kambun bakan nan tudkhilu ar-rajula al-qabra wal jamal al-qadara al-qidara wannan kambun mukan yana shigar da mutum kabari yanzu kambun mukan nan sai kashe ka raƙumi kuma sai dai ka ji shi a tukunya in an masa kambun baka sai dai wuka a yanka shi a afka shi a cikin wannan an gane ko amma dai hadisi yana rauni kamar yadda imamu sakawi ya faɗa a cikin almakasidul hasana imamu zahabi ya yi nuni akan shi ya ce munkari ne sai dai albani Allah ya masa rahama shi kuma ya ce hadisi ne hasan ba da'ifi ba ne hassanahul albani Allah ya albani Allah ya masa rahama ya inganta shi lalle kambun baka yana kashe ta dalilinsa mutum sai ya mutu wallahi raƙumi kuma afka shi a cikin tukunya wa ma ughni ankum min Allah min shay duk da cewa ni bazan wadatar da ku ba daga ubangiji da komai Allahu akbar wannan dabarar da na gaya muku bata isa ta hana abinda Allah ya rubuta zai same ku ya same ku ba idan Allah ya rubuta wata masifa za ta same ku kuna tare sai ta same ku da kun rabu wa ma ugni ankum min Allah min shay wannan annabi ne fa yake faɗa mana annabi annabi annabi ne yake faɗa shi kansa bai isa ya canja abin da Allah ya kaddara ba inal hukmu illa lillah mal hukmu babu wani hukunci illa lillahi sai dai ga Allah wannan yana nuna annabi yaqub ya fawwala al'amarinsa ga Allah yace alaihi tawakkaltu gare shi na dogara shi Allah wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun kuma a gare shi ne masu tawakkali suke tawakkali kenan na sallama dana na sallama kun tafi ni dai gare shi na dogara kuma duk masu dogaro gare shi ke dogara ku tafi Allah ke a hanya sai mi ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه له علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون walamma dakhalu min haisu amarahum abuhum yayin da ga sunan sun shigo garin kenan suka shiga ta inda babansu ya umarce su wannan yana nuna mana muhimmancin da ya bi umarnin ubansa matukar ba sabon Allah ya umarce shi da shi ba kun ga wannan babansu ne ba su umarni yace ga yanda za a yi ba su ce baba dan me za za ka ce za mu shiga a rarrabe shiga suka yi min abuwa min mutafarriga din an ce wannan gari na masar a wannan lokaci yana da manya-manyan kofofi guda hudu kawai sai suka rabu suka raba kansu hudu da kalumin haisu a marahun abuhum Allah ya daɗa maimaitawa ma kana yughni anhum min Allah min shay annabi yaquba bai isa ya wadatar da su daga Allah da komai ba wallahi ma'ana abinda annabi yaquba ya faɗa ya ce wa ma ugni ankum min Allah min shay ni ban isan hana wani abu da Allah ya kaddara zai same ku ya same ku ba Allah ya dada maimaita eh lalle haka din ne lalle bai isa ya hana su wani abu da Allah ya kaddara ba wannan aqida ce malaman tafsiri suka ce saddaqa Allah ta'ala yaqub alaihi salam Allah ya kaskata annabi yaqub alaihi salam akan abin da ya faɗa annaba suna magana da dacewa yace illa hajatan fi nafsi yaquba qadaha sai dai kawai bukata ce haja murada wato wani abu ne da yayi nufi kawai yake cikin ran yaqub wani abu ne da annabi yaqub yayi nufi ya faɗa qadaha kuma ya hukunta ya dai tausaya musu ne irin ishfaqul aba'i alal alal abna'i tausayin uba ga 'ya'yansa ɗabi'ar uba da 'ya'ya ba za ka iya hana shi ba dole zai tausaya musu ka duba misalin wani lokacin uwa yaro ne za a ɗauke sai a tafi da shi makaranta ba ta so ta rabu da shi an yi masa duk abin da za a yi masa a makarantar ma za a yi mai duk abin da za a yi masa amma wallahi sai ga sai ta nemo wani abu ba ta da kuɗi ba ta da komai sai ga ta nemo naira hamsin ko naira ɗari sai ta ɗauka tana kuka ta bawa yaron nan ta ce ɗauki wannan kasa in dattijo ne bayi da shi bayi da hali sai ga yaji ya auno gyaɗa ko kwano ɗaya ko rabin kwano ya bawa wannan saboda tausayin uba gada wai irin za su tafi ɗin nan ne bai kamata ya basu haka ba shi ba iya bin su ba dan ya tsufa ya ce to ku tafi wa alallahi fa tawakkalul mutawakkilun Allah ya ce wa innahu lazu ilmin lima allamnahu lalle annabi yaqub lazu ilm mutum ne mai ilimi yana kuma aiki da ilimi lima allamnahu ga abinda muka sanar da shi li ta'limina iyahu wasu malaman suka ce innahu la'amilun bima alima lalle shi mai aiki ne da abin da ya sani ba irin masu tara ilimi bane ba za su yi aiki da shi ba sufyan yake cewa man la ya'malu bima ya'lamu duk wanda baya la ya'malu bima ya'lamu baya aiki da abin da ya sani la yakunu aliman ba zai taba zamantowa malami ba duk wanda baya aiki da abin da Allah ya sanar da shi to ba zai taba zamantowa malami ba koda kuma mutane sun ambace shi malami wallahi shi ba malami bane walakin aksarun nasi la ya'lamun amma da yawa yawa daga cikin mutane ba su sani ba Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana Allah ka azurta mu da aiki da abin da ka sanar da mu da yawa daga cikin mutane la ya alamuna ba su sani ba ba san irin ilimin da Allah ya ba Yaqubu ba ko ba san irin takamakon da Allah ya tanadar wanda ba sa aiki da ilimi ba malam sai ce mi ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون tuntunin sun hau hanya sun tafi gasa sun iso gari har ma sun shiga wajen yusuf din walamma da khalu ala yusufa yayin da suka shigo kan annabi yusuf fa suka zo suka tarar da shi yana buga mulki yana kan kujerar mulki awa ilaihi aka malan suna zuwa gaba ɗayansu kawai sai ya matso da ɗan uwansa waye ɗan uwansa wannan binyamin ɗin a cikin su kawai sai ya waro shi ce ta wannan kai matso kusa ba kai ne karamin cikinsu ba taho ka duba ikon Allah sai ya matso da shi shine awa ilaihi akahu ai dammahu ilaihi akahu ko damma ilaihi akahu malamai suka ce yace bari ya dan kebance da shi yayin da ya kebance ce me sunan ka yace binyamin yace waye binyamin yace ni ne dan gidan annabi yaqub me yasa aka ce da kai binyamin yace saboda lokacin da aka haife ni mahaifiyata ta mutu shine binyamin yace me sunan mahaifiyarka yace rahil bintu lawi yace kai ne binyamin ce eh to kana da dan uwa ne da kuke uwa daya yace eh akwai wani dan uwana sunansa Yusuf amma ya mutu tun ba yau ba yace kana so in zama canjin dan uwanka da ya mutu in zama ni ne a maimakon wanda ya mutu din sai ya ce sai shi binyamin ya ce to kai waye isa ya samu dan uwa irin ka kai babban mutum mai mulki kuma alhali ba yaqubu ne ya haife ka ba kuma rahil ce ta haife ka ba kawai malam annabi yusuf sai fake sai fashe da kuka sai kuka ya tashi ya miƙe ya kama yaron na ya rungume shi qala inni ana akhuka sai ce to ni ni ne dan uwanka din nan fala tabta'is kada kai bakin ciki kada ka shiga damuwa bi makanu ya'malun da abinda waɗannan yan uwan naka suka kasance suna aikatawa me yace a ƙarshe malam فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana wani sati insha Allah sai mu dora kan daidai wurin da annabi Yusuf ya haɗu da shi Binyamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh